أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأتفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تلك آيات الله waɗancananka ayoyin Allah kenan ai hadhihi ayat wato waɗanga ayoyi ayatullahi ayoyin Allah ne na tuluha da muke karanta ta alaika bisa gare ka ya Muhammadu ya kai Muhammadu sallallahu alaika wasallam bil haqqi da gaskiya wa mallahu yuridu zulman lil alamin wa mallahu Allah bai zamo yuridu yana nufin zulman zalunci ba lil alamin ga talikai bi an ya akhudahum bi ghairi jurmin shine Allah baya nufin ya kama su ba tare da laifi ba
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور
walillahi ma fi samawati ma fi samawati abinda a cikin sammai wa ma fil ardi da abinda a cikin ƙasai walillahi na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan wajen mulki da wajen halitta da kuma bauta duka dai kayan Allah ne duk abin da a samai da ƙasa wa ilallahi turja'ul umur wa ilallahi zuwa ga Allah kadai turja'ul umur ake mai da al'amurra ai tasirul umur al'amurra kalamuwa kullan ilallahi tabaraka wa ta'ala komai da komai zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون wannan aya tana daga cikin ayoyin da muka kuri da su mu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullum mun ka zo wurin sai mu ji an girmama mu an ɗaukaka mu ubangiji yana cewa kuntum kun zamo ya ummata muhammadin ya ku ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ilmin lahi kuma cikin sanin allah fa in ko Allah ya sani ai iyaka kenan shi Allah ya sani kuma shi ka faɗi cewa kun zama khaira ummatin hiyayi al'umma ukhrija wanda an wanda an ka hissuwa ai uzhirat wanda aka bayyana lin nasu ga mutane eh duk al'ummomin da aka yi Allah ya sani cewa ku ummatu Muhammadin ku kun ka hisu ummatu Muhammadin ummatu Muhammadin hiya khairu ummatin ukhrija lin nasi ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce hiyayi al'umma da aka fitar daga cikin mutane to sai ya ce li'ayi shay'in khairu ummatin hiya al'umma to don mi ta saura don ta muruna kuna horo bil ma'rufi da alheri watan hauna kuna hani anil munkari daga abin ki wa tuminuna kuna imani billahi da Allah bi hadhihi sifati da waɗannan sifofin guda uku nalu alkhairiyata suka samu hihiku wa ahabballaha sun ka asu Allah wahabbabun nasa ilallahi sun ka so yadda mutane zuwa ga Allah wahabbabun laha ilan nasi sun ka so yadda Allah zuwa ga mutane eh to da waɗannan hisalu wannan al'ummar ta hisaura kuma in ka diba sai ka ga yanzu annabi annabi Musa alaihi salam kahin annabi Musa shi bay- kahin annabi Isa shi bayyana sun wa attaura kasa kasa kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu kamar yadda Allah ka cewa ba su hana abin ƙi idan suka idan aka aikata to su ma mutanen annabi isa sun wa linjila kata-kata kuma ba a samun masu horo da alheri ba a samun masu hani da abin ƙi amma ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam tun bayyana annabi zuwa yau ba a rasa masu wa'azi ba cikin kowane kuturi kuma ko cikin kowaɗanne mutane ba a rasa al'amiru bil ma'rufi wan nahi anil munkari Eh, duk kowa da an ka lalace sai an samu ko ɗan take gudana wanda ka tsayawa ya zama wakilin Allah to shi ko Allah babu abin da kai mai daɗi ba wai sabo ba shi sabo jibiliya ce ta ɗan adam haka Allah ya ga dama haka ya yi mu da ya ga dama da ya mu mala'iku ba mu sabo to amma saboda hikimar shi ya yi mu a taɓa kiɗi a taɓa karatu in an taɓa sallah a tayi wurin kiɗi to a shi kiɗin nan Allah ba so ya kai ba kuma sadda duk an ka taɓa Allah Allah yana son a samu wani wanda zai tsaya ya zama wakilin Allah shi rigima to matuƙa an ka samai ya ɗoke masaura kuma wannan sai ya hu- sai ya huce hushin ubangiji amma in sun ka taru ba a samu mutum guda wanda kai horo da alheri ba shi hana abin ki ba to nan hushin Allah ka sauka gare su to ummatu muhammadin ba a rasa shi koyaushe ko ina sai a samu akwai mai tsayawa a yi ta rigima da shi don ya tsamu al'umma to shine ah, bi hadhihi sifati nalu alkhairiyata wa ahabbu Allah wa habbu nasa wa habbabu nasa ila Allah sun kaso yadda mutane zuwa ga Allah wa habbabu Allah ila nasa sun kaso yadda mutane zuwa ga Allah su yi ta gwada ma Allah su yi ta gwada ma mutane rahama Allah su yi ta gwada ma mutane afuwa Allah har mutane su so Allah su yi ibada shi ko Allah so su wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'umma annabi Muhammadu ba abinda asu kullu man ittaba'ahu dukkan wanda ya bi shi min ayyi unsurin nasha'a daga kowace kabila ya tashi hatta yahudu har yahudawa idan dakhalu in suka shiga fil islam a cikin musulunci to dakhalu fi hadhihi alkhairiyya sun shiga cikin wannan alheri ko ba yahude ya zo ya karbi musulunci musulunci ne kyautata ya zama cikin ummatu muhammadin yau da shugaban america mai suna ne trump da trump zai zo ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai mu haɗu da shi masallaci ya zama cikin khairu ummatin ukhrijal lin nas yawwa to saboda haka ba sai dan kabila wane ba Eh, kana abdullahi ibn salami abdullahi dan salami ya zama mana sul- min sulaha'i sahabati yana daga salihan sahabbai wa kana asalan min al-yahud kuma ya zamo daga asalin yahudawa wa hadhihi al-khairiyya laysat bil arab faqat kuma wannan khairiyya ba ta laraba ba ce kawai kada ba larabe ya ce su aka wannan kirari nasu ne su da farare Qurayshawa Banu Abdul Muttalib da sauransu ko kusa wannan khairiyya ba ta laraba ba ce kamata zunnul arab shehu ya ce kama da laraba ka zato bal bi hadhihi al-khisal ath-thalatha amma dai ana zama cikin wannan al'umma da waɗannan ɗabi'un guda uku tamuruna bil ma'rufi kuna horo da alheri wa tanhauna 'anil munkari kuna hana abinki wa tu'minuna billah kuna yin imani da Allah bi dalila anna aba lahabin kuma da dalilin cewa abu lahabi fa آه، أخا أخا عبد الله بن أخا عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هذه الأمة وليد واتو أب- أبو لهب wanda dan uwan Abdullahi Abdullahi bin Abdul Muttalib baban sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam ko Abu Lahab kenan laysa min hadhihi al-umma ba a kida cikin ummatu Muhammadin ai ga kusanci ga nisanci innaka la tahdi man hababta walakin Allah ya hadi man yasha'u Eh, shi yasa da bayyana annabi Muhammadu mutum yake gane cewa biya annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba zabi bane ba kusanci bane ba wayo bane ba dabara bace rabo ne na Allah in ya raba ma sai kaga dai ka bi don duk su Abu Lahabi su Abu Jahil su Walid dan Mungira ba wanda bai san annabi ba babu wanda bai yabe shi ba babu wanda bai ji da shi kuma ba a taba gardama da shi ba har shekara arba'in amma radda ya zo ya ce manzon Allah ne suka ce ina ba su yadda ba ga yan uwantaka ba ta yi amfani ba ga kusantaka ba ta yi amfani ba ga sanayyar ba ta yi amfani ba amma sai ga su bilalu baƙaƙe sun sheko sun riƙe sai da lujur sallallahu alaihi wasallam jabau har sai na wani ya ce bilalu sayyiduna wa ibn sayyidina bilalu gashi baki amma sai kin sayyidina umar yana cewa shugaban mu dan shugaban mu kaji manzo Allah yana cewa salmanu minna ahlul baiti salmanu mutumin farisa ya taho manzo Allah ya ce wannan yana cikin gidan mu mu ni annabi muhammadu amma ga abu lahabi Allah ya kore daga wurin to don haka abin rabo ne shi ne ga yana ashe ya zo ya ce abu lahabin aka abdullahi walidar rasulu sallallahu alaihi wasallam laisa min hadhihi al-umma ba kida ya cikin wannan al'umma ma da khala fi hadhihi al-khairiyya bai shiga cikin wannan alheri ba wa salmanu shi ko salmanu a rana mun karanta bil amsi jiya yana cewa salmanu mai na ahalul baiti salmanu yana daga cikin mu ahalul baiti to gashi gashi Allah ya sawo shi cikin gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ko bala rabe bane idan hadhihi alkhairiyya kenan wannan wannan khairiyya na cewa khairu ummatin tunalu bil mutaba'ati faqat ana samun ta da bin annabi kawai sallallahu alaihi wasallam ko dan uwa na jini na kusa abbai bai samu sannan komi nisan mutum fi mashariqil ardi wa magaribiha bu'udu zamani wa bu'udul makani ba zai nisanta mutum ga karaba annabi ba sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya hu inda Allah ya yi masa rabo da bin annabi sallallahu alaihi wasallam razaqana Allah wa iyyakum ittiba'ahu Allah shi arzuta mu tare da ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam walawa man alul kitabi da mutanen littafi sun yi imani lakana al-imanu khairan lahum da imanin ya hi musu hatta ahlul kitabi har mutanen littafi al-yahud yahudawa hum sharru khalqillahi tabaraka wa ta'ala waɗanda su ne mahi sharrin talikan Allah madaukakin sarki yahudu kenan su an mahi sharrin talikai duk cikin mutanen da aka yi ba lalatattun mutane irin yahudu to amma duk da haka hatta su law amanu billahi da sun imani da Allah lakana khairan lahum da yahi musu da annahum yadkhuluna fi hadhihi alkhairiyya don za su shiga cikin wannan alheri na cewa khairu ummatin allati li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ba yahude yabbi to zai samu wannan alkhairi minhumul mu'minuna daga cikin yahuda fa akwai musulmi kada a yi ta gami tun da Allah yana zargin su da yawa a ce babu mutumin kirki ko guda a'a ana samu ka Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu kama Abdullahi ibn Salam Allah ya da su ashabi da sahabbai ne wa aktharuhumul fasiquna amma mahi yawan yahuda dai fasikai ne alkafiruna kafirai Allah ya tsare mu
لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضروكم بزاسة تتدكوبا أي اليهود يهوداوا يا معشر المسلمين يا كو جماعة المسلمين بشيء da wani abu kaga wannan wani garanti ne daga Allah e, ko musulmi yahudawa ba za su iya cuta muku da komai ba illa azan sai cutarwa bil lisani da halshe min sabbin wa wa'idin a yi ɓaci kuma a yi tahadidi a yi muku ƙyaci to iya kare nan gari nan bari nan sai dai a yi ruba amma musuluncin ba zai taɓa ba wani yi ƙatilukun kuma kun sun kai yaƙi da ku yuwan lokumul adbar za su ba da bai gare ku manhazimi da suna waɗanda an karin jaya an karo shi sun malayun saruna sannan ba za a taimake su ba alaikum bisa gare ku ballakumun nasaru alaihim bari dai nasara ta tabbata gare ku a kansu kaga wannan wani garanti ne daga Allah Allah ya faɗa mana har abada yahudu ba za su rinjaye mu ba kuma iyaka dai su cuce mu da halshe amma kullu suka yaƙe mu to za mu yi nasara a kansu to shi yasa ko yaƙi yaƙin da aka yi ba su gaba da gaba sai kullum sai dai su haɗa wata al'umma da wata al'umma ko wani garin musulmi da wani musulmi amma a hito a buga tsakaninsu da musulmi kai tsaye ba su yadda don duk malamai ne duk abin da Allah ya faɗi game da su sun sani saboda haka sai su kauce ma wannan to mu ta yi
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
Allah yana zargin Yahudawa da yawa yana yana haɗin miyagun sifofinsu da ɗabi'unsu ya ce dole bat alaihim muzillatu an buga musu walakanci aina masu ƙafi duk inda sun kazanna eh Allah ya riga ya sa musu tambarin walakanci duk inda sun kazanna walakanci za su zauna dole bat alaihim muzillatu aina masu ƙafi duk inda sun kazanna wajidu duk inda an ka same su fala izza lahum babu girma gare su wala samu kuma babu tsaro ba girma ba tsaro sun zama ala ta hari ga duk wanda ya ga dama kai musu hari Allah ya riga ya ɗebe musu kariya kowace iri illa ka'ini na face in sun zama bi hablin da wani da wani tsaro min Allah na mutane wa hablin minan nasi da kuma wani tsaro na mutane ai la tajidu yahudiyan ba za ka samu wani ba yahudi ba illa wa mustajirun bidaulatin mana duwali face sai ya nemi kariya da wata daula amma ya zauna shi kadai mustaƙillan kamar yadda kowa ka zaunawa da yanci da kariya to ba yahudi ab bai samu hakanan sai dai ya laɓe ga wata daula mai ƙarhi ya zan ita a kariya ta Allah ya riga ya buga musu haka amma amma istiqlalan fala yajiduna al-istiqlala abadan amma su samu yanci su zauna cikin hurriya kamar kowa Allah ya haɗi da kai ne ce ba za su samu haka ba har abada wahum ma zalika tare da hakan ga la tara ganiyan baka ganin mawadaci illa wata zunnuhu faqiran face ka zai talaka kuma Allah ya buga musu ɗabi'ul faqari alama ta talauci in ya mallaki duniya ka gane za ka gane kamar lebaran da ko abin kari bai shi yasa sai haga beloniya da kuɗi babu iyaka amma da guntun wando yana kwalta mana hawa haka Allah ya so haka Allah ya so Allah ya walakanta su gashi da kuɗi da kamhunna biliyan biliyan na dala America ba iyaka amma kuma sai ka gane da guntun wando da wata yashe da yayi kajin kajin kamar ba mallaki ko abin kari ba to shine Allah wannan wannan walakanta da Allah ya musu kenan la tara ganiyan illa wata zunnuhu faqiran min shiddati dhulli saboda tsananin walakanci wal maskana da talauci wa ba'u sun koma bi gadabin min Allah da hushin Allah wa duribat alaihimul maskanatu kuma an buga musu talauci zalika wai waɗanga abubuwan dun bisa haka wa zalika hakan ga zaman su ba su iya zama bil istiqlali sai da kariyar wani da zaman su cikin alama ta talauci da zamansu cikin hushin Allah da zamansu cikin an buga musu alamar bukata ta talauci me yasa haka zalika wancan nan ka bi annan saboda su kanu ya kafuru na bi ayatin lahi sun zama suna kafirce mu ayoyin Allah wa ya katuluna lambi'a suna kashe annaba bi gairi haƙƙin ba tare da alaki ba zalika wancan nan ka dai abinda Allah ya sa musu haka bi ma a so saboda sabon su amrullahi horon Allah wa kanu ya ataduna sun zama suna shishigi ya tajawazuna halala suna ƙetare halal ilal harami zuwa ga haramun to duka waɗannan tattaka ayoyin Allah da suke yi shi yasa Allah ya sako musu irin waɗannan ɗabi'un kuma ya sako musu irin waɗannan halaye musamman babban wato rigima su da Allah shi ne canza na'atin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi babban layin su mutai
laisu sawa'a من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
ليسوا سواء بسوزمو ديديبا أي ليس أهل الكتاب بمستوين أي متى للكتاب فبا ديدي سكبا min halal kitabi na daga min halal kitabi daga cikin mutanen littafi akwai ummatun al'umma qa'imatun wadda tsayayya ai jama'atun mustaqima akwai jama'a wadda an madaidaiciya thabita alal haqqi wadda a tabbace bisa ga gaskiya ka abdullahi ibn salam ka gare shi da inda an ka bugo sai ka ji shi a farisin su yatuluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah ana allaili tsakiyar dare fi sa'atihi a cikin sa'o'i ne wahum yasjuduna suna yin sajada to kaga shi dai ya zama exception ya zama shi an ka toge da gare husar da duk an ka gama la'anar su sai a ce to akwai na kwarai ha kamar abdullahi ibn salamin eh to al'ada Allah kenan dai wato za ka samu komi lalacewa sai ka samu an samu na kwarai inda ba a zato sai a samu wuta ana baɗan wuta makera sai a same ta masaka a same ta masaka wata
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ta gani yatluna ayatin lahi ana al-laili wahum yazduna suna yin sajada yusalluna suna yin sallah yu'minuna billahi kuma suna imani da Allah wal yawmil akhir suna imani da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf suna horo da alkhairi wa yanhauna 'anil munkari suna hana abin ki duka sifofin khairu ummatin kenan duk sun yi takammusi da su wa yusari'una kuma suna gaugawa fil khairati a cikin ayyukan alkhairai wa ulaika waɗannan min salihin suna daga cikin salihan mutane ya muruna bil ma'rufi suna horo da alheri wa yanhauna 'anil munkari suna hana abinki wa yusari'una suna gaugawa fil khairati a cikin alkhairai wal musara'atu fil khairati wal mubadaratu wal musabaqatu shehu ya ce musara'a gaugawa fil khairati zuwa ga alkhairi wal mubadara da gaugawa wal musabaqatu da tsira kullu hadhihi da anallahu ilaiha dukkan su Allah ya kira mu zuwa gare su qala Allah ya ce sari'u ku gaugawa wa qala Allah ya ce sabiqu ku yi tsira wa qala rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce badiru ku gaugawa bil amali salihati bil amali salihah da ayyuka kyakkyawa qabla an tusgalu gabanin a shagaltar da ku to duka dai Allah ya horo da waɗannan wa qala ta'ala madawakin sarki yace fastabiqul khairat ku yi tsere zuwa ga alkhairi to fassarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara wannan magana ta Allah fastabiqul khairat ko manzo Allah ya fassara shi da cewa igtanim khamsan qabla khamsin karibanci abu biyar gabanin abu biyar shababuka qabla haramika ka ribanci kurciyarka gabanin tsufanka eh duk wanda an matashi saurayi shababu to kada ya kada ya zaton wa shababu din nan tabbata za ta yi don haka shi amfani da shababu din nan kahin ya tsufa wata rana ba shakka tsufa za shi eh malamin alhaji ibrahim ya taba hudi ya ce da sai ya shekaru bai ciyon kai ba daga nan sai zama duk shekara yana yi daga baya sai zan cikin shekara kila yana yi so biyu har ya zan kusan kowane wata sai an yi har ya zama kusan kowane lokaci cikin rashin lahiya to kowa haka yake duk manyan mu yanzu yan kadiba in kalli sadda suke da karhin su suna iya komai da komai amma sai haka zuwa masallaci ma sai da gaske to duk can mun kai ku kuma masu ganin yanzu ku a tsaye wadda muke yanzu nan kun kai to shi yasa dole ga mutum ba ka cewa ina nan shababu in yi ta zama shababu shababu karewa zai yi shebu ya zo to don haka dole ka yi amfani da shababu din kahin shebun ya zo don in ba ka yi ba in shebun ya zo wancan lokacin ya riga ya wuce to mai hankali dai shine wanda ka amfani da lokaci ne i kokari cikin kurciya kakkace sai ka tsufa duk abin da baka saba da shi kana yaro ba to in ka tsuho ba za ka iya ba amma in ka saba da shi tun kana yaro ya zama jiki sai ka gaba ka jin wahalayi ne to shi yasa shababuka qabla haramika ursiyaka gabanin tsohonka wa sihhataka qabla suqumika kai amfani da lahiyarka kai rashin lahiyarka eh komi lahiyarka in ka lahiya kamar rodu nan gaba sai ka ji ɗaya babu lahiyar kuma tilqa'iyan ne tunda ba ma ta Allah jasada la yakunu dama ma kanu khali ba tabbata za a yi ba shi jiki da bakin aka kai shekara 40 to lahiya ta kuce saboda masu harkar lahiya suna cewa tsakanin buruda da harara tare suka tahiya suna daidai kayan akai 40 amma da an kai 40 ɗaya na hin ɗaya to da zarar ɗaya ɗaya an samu matsala shi yasa bakin shekara arba'in rayuwa ta ƙare tura suna cewa life begins at 40 ko rayuwa tana fata tana fara daga arba'in mu ko mutuwa mutuwa begins at 40 warai ko ko kai arba'in ya fara kai kayan tasha don da nan lahiya ta fara kuciya to shi yasa wasu hatuka kabla su kuma ka kai amfani da rashin da lahiya ka kahin rashin lahiya ka wa faragu ka kabla shugulika kai amfani da faraga ka zauna ba ruwan kowa da kai kai adda lokaci to kai amfani da wannan dama ta lokacin da hake da shi kabla shugulika gabanin shagaltarka yara suna da lokaci don babu wata mas'uliya a kansu yanzu ba wanda zai tambaye ka komai inda inda ka samu kari ka karya to duk inda za ka tafi da na har 24 hours ba a cewa ina wani babu amma wani minti guda bai da shi da ba a gane ba cikin minti biyu sai an bida ina yake saboda mas'uliyar da karatayewa gare wangana nema ne wangana nema ne to sai ka ga bai da nashi lokaci akwai wanda minti goma na kai ne a yini bai da su don haka yan wani abu ke so na alheri babu dama ba lokacin to sadda kake da lokaci kahin wannan ruhuwa ta zo ta farma kai amfani da faragarka matasa sun fi kowa samun faraga shi yasa mutum na son ya zama malami mutamakkini ya yi amfani da shababu ya zauna ta karatu yanzu har sai ba mai hana shi gobe ya tashi ya shiga daji ƙarƙashin mangoro shi ta karatu ba wanda ya damu da shi ba a tambaya ta ce ne ba a cewa taho a tafi wurin ɗauren aure ba a cewa amma in ka kai wani wuri ɗauren auren mutane ma ishe ka jirali a kai ta can a ta can komi da kai aka kulle shi yasa babu faraga to shi yasa mutum shi amfani da faraga tai gabanin shugul ya zo wage naka kabla fakari ka kai amfani da wadata ka gabanin talauci eh in kana mawadaci kuma wadata kariya ta kai to kai amfani da kuɗin ka kahin su kare wa hayatuka kabla mautika to wannan shi a ƙarshe eh an kai darasi mutum shi amfani da rayuwa gabanin mutuwa ba wanda ba zai mutu ba kuma abin mamaki kullun in ka diba waɗanda sun ka mutu ka tambaye su ko ka yi tambaya kai ka ce wani tare mun karayu da shi har ya koma ga Allah shin wai duk cikin harce-harcen da yake ya ci uban duniya mi yayi na ɗebe haushi ga duniya sai ga babu komi wallahi babu riba kawai in ya samu ya yi sallah cikin jama'a ya yi wasu 'yan azkaru na kusanci ga Allah da wasu khairatu wallahi riba kenan in ban da haka duk abin da ka diba wannan mutum ka son ya ce ya hoshi haushi ne babu babu mahi yawan mutane wallahi babu amilatun nasu bata sula naran hamiya an rayu harce harce ma wurin abinci ma bai samu ba balle wani abu kuma rayuwa ta kare kuma iyaka kenan sannan mutum na ganin kamar wani lokaci zai samu yana ta taswifi sofa sofa sofa har sofan ta kare to shi yasa mutum shi amfani da rayuwa ta gabanin mutuwa kowa mutuwa zai yi kuma yan an mutu idan mata ibnu adam in kafa amalu da an mutum kuma shi kenan aikin ya rayuwa ta kare sai dai abin da an ka yi sai kuma da na sani akan abin da ba a yi ba kar Allah ya samu da na sani shi yasa ya ce wasu hatuka ka wa wa hayatuka qabla mutuka sa'ala rajulun wahidan min as-salihin qala lahu wani wani mutum ya tambayi ɗaya daga cikin salihai yace masa ma taqulu fi sawmi fi safari yace me zaka ce ga yin azumi a cikin halin tahiya ala sai ce amarana Allah tabaraka wata'ala bil mubadarati wal musara'ati Allah da ya ce mu yi mubadara mai gaugawa wal musara'ati mai sauri was-sawmu fi safari min hadha al mubadara wal musara'a kuma azumi cikin tafiya yana daga cikin wannan mubadara da musara'a Allah ya ce mai sauri ko eh to mai azumi cikin tafiya mana yana cikin mubadara kuma yana cikin musara'a قال فأجابني والله فأجابني والله جوابا ليس من أجوبة الفقهاء yace ya karba min ijaba wadda take ba irin ijaba ta fuqaha ba yusari'una fil khairat suna suna gaugawa wajen alkhairai al'amru ya hataju ila al-mubadarati al'amari dai yana bukata zuwa ga gaugawa wa ya hataju ila al-musara'a kuma yana bukata zuwa ga gaugawa az-zamanu yamdi da'iman yace zamani wuce ya kai koyaushe wa nafsuka ajza'un rayuwarka yanki yanki ce al insanu uddat anfasuhu yace mutum ai an kida ya sheda tai wa ayyamuhu an kida ya kwanuka ne wa idan qadat hadhihi hadhihi idan wannan shedar da kwanukan suka kare labudda min al maut dole ya mutu wa kullu nafasin kharaja duk shedar da ta hita kharaja ta hita min majmu'i anfasika daga tarsashin shadudukanka ka sani sanda duk kai hu hu to an rage ka ka bar duniya ka ƙara kusanci ga lahira sanda dukkan jashi da guda ka rage sanda dukkan jashi da guda ka rage eh wa kullu waqatin kowane lokaci yamdi yana wucewa yamdi da ka wucewa juz'un min hayatika yanki ne daga rayuwarka in sa'a ta wuce an rage sa'a cikin rayuwarka in yini ya wuce an rage shi wa kullu yawmin wa kullu usbu'in kowane yini kowane sati wa kullu shaharin kowane wata wa kullu sanatin kowace shekara shay'un yantaqisu da'iman lamari ne wanda ka ragewa koyaushe wala yazdadu ba zai karu ba rayuwa haka take kullun ragewa ta kai ba ta karuwa sai dai kuma Allah ya rufe abin ba a gane da ya ji yana samun kuɗi yana samun biyan bukatar daga sai ai shi tara kila ci gaban mai ganar rijiya yana yi sama ga hili yana yi ƙasa ɓoye tun da rayuwar ta ta kai labudda idan babu mawa kenan min alfana'i daga karewa labudda min al-ijtihadi dole ai kokari wal baharu amikun gulbin mai zurhi ne labudda min safinatin dole a samu jirgin ruwa wa tariqu ba'idun hanyar mai nisa ta labudda min zadin dole a samu guzuri war raqibu basirun raqibu mai kula da aikin ka mai gani ne labudda min ikhlasin dole a tsarkake aiki ma'ana dai dole a tattalin ta haya banda sakewa Allah ya ba mu ikon tattali wa tafalu min khairin an ja ko وما تفعلوا, وما تفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما تفعلوا أبن كوكا أيكتا من خير إن الخير فلن تكفروا بذا أهنا مكشبا أي لن تؤدموا ثوابه بذا أهنا كلا دشبا duk abin da kun kai na ayyukan alkhairi to Allah zai ba ku ladatai bal tujazuna alaihi bal dai ana saka muku akan shi wallahu alimun bil muttaqin Allah mai cikakken sani ne ga masu tsoron Allah wa yujazihi mai saka musu Allah ya sa mu cikin su
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا وأن سنك كافر سي لن تغني عنهم أموالهم أموالهم دوكي ينسو لن تغني بات وداتروا أي تدفع بات تنكو عنهم دقريسو بات تنكو دي مسو عذاب الله وأن سنك كافر سي suna kurin suna da dukiyoyi to dukiyoyin ba su tunkuɗe musu azaba Allah wala auladuhum hakanan ƴaƴansu ba su tunkuɗe musu min Allah daga Allah ai shay'an ba su tunkuɗe musu wani abu na azaba Allah to nan cewa amwaluhum wala auladuhum suna daga cikin abubuwan da mutum koyaushe an aka koro shi sai ya yi amfani da su don ya kuce shi na mai tafsiri ce hussat huna an keɓanta su a nan bi zikir da ambata la'anna al-insana saboda mutum ya dafa wa an nafsihi taratan bi malihi yana tunkuɗe ma kai ne wani lokaci da dukiya ta wa taratan wani lokaci yasta'inu bi auladihi ya biɗi taimako da ɗiya ne ya shigo cikin matsala eh to kuɗi mana sai a kashe kuɗi sai shi walwale ya shigo cikin matsala e ya'ya gare sai su shiga su shiga a walwale to shi yasa Allah ya ce to can wurin Allah da kuɗi da ya'ya ba su amfani wajen tun kuɗi azaba Allah ulaika sahabun nari waɗannan yan wuta ne hun fiha khalidun su waɗanda aka kaddara ma dawwama ne a cikin ta Allah shi kiyaye mu mutai مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها كمثل ريح فيها صر أثاب أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم أنفسهم يظلمون matsala kwatancin ma yawan fiƙuna abin da suka ci suwa su kafirai fi hadhihi alhayatid duniya a cikin wannan rayuwa ta duniya fi adawacin nabi a cikin ƙin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aw sadaqatan ko ko sadaka wa nahawha da abin da ya kama da ita don suna kashe kuɗi iyaka kashewa saboda a ɓata addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko a samu irlin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ko su yi sadaka duk suna yi to wannan kamar rihin yana kamar iska fiha sirrun wadda adda zahi au bardin ko sanyi shadidin mai tsanani iskan nan asabat harfa kaumin ta samu gonan wasu mutane da shuka ai zar'u kaumin shukan mutane zalamu anfusahum da sun ka zalunci kansu bil kufr da kafirci fa ahalakata sai ta halakar da shi walam yantafi'u gashi sun yi shikka kuma shikkar ta yi kyau sai wani iska mai bala'in zahi ya zo duk ya ƙone shikaka ko kuma wani sanyi ya zo shi ma zamhariru shi ma ya ƙone shikaka tunda dukkansu suna ana amfani da su wajen azaba idan idan idan kankara ta zo duk sai ta halaka komi to fa halaka ta fa lam yantafi ba su yi amfani bihi da shi ba to faka zalika haka nan nafaqatuhum kashe kuɗin da suka yi ko zahibatun mai tahiya ce la yantafi'una biha ba za su yi amfani da ita ba abin da suka kashe don cutar annabi muhammadu dai ya tafi banza wanda ko suka yi sadaka da shi kamar irin taimakon da turawa da agajin da suke kai a kasashen duniya idan wani disasta ya samu bai da wani amfani a lahira sun yi aikin banza ba sakamako a wurin allah kamar dai kamar dai zahi zai zo ya kone abin ko ko sanyi zai zo ya kone abin bai da wani amfani gare su a lahira wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba walakin an fusuhum yazlimun amma kansu suka zalunta sharɗul amali al-maqbuli an yakuna al-amilu mu'minan billahi to abin da yasa wannan bai zai amfane su ba saboda sharaɗin aiki shine mai aikin ya zama ya yi imani da Allah ƙasudan wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya zan ya nuhi Allah eh shi yasa su musulmi nan sun ka samu sa'a da zarar mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to duk aikin da zai ya mai foundation yana da wurin da zai tsaya ya aza gina ta bisa ga asasi matini shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda haka in yayi sadaka to da'af masalul ladina yunfiquna ala fi sabilillahi kama thali habatin ambata sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasu in ya bada kwara guda sai Allah mai shi ta 700 saboda mi saboda yana da asasi matini shine imani da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sannan duk aikin da zai yi alhasanatu bi ashar amsaliha eh duk aikin da ya sai Allah ya linka shi goma saboda mi saboda yana da foundation mai kyau amma in babu kalmar shahada sai abin ya zama kamar rariya ya hado da bisa ice ya wuce cikin rijiya eh babu babu lada babu lada saboda babu asasi eh to shine amal kufaru amma amal kufaru shine amal kufaru amma kafirai idan amilu in suka in suka aikata shay'an wani abu min alqurabati na ibadu ka sadaqati kamar sadakoki wasilatur rahimi da sada zumunta misaluha kwatancin ta kama qala fil ayati kamar da ya faɗi cikin aya kamar rihin kamar iska faqat kamar haka la'anna sharta mafqudun saboda sharadin basu lada babu shi eh wa faqidu sharti la yati bil mashruti e wanda ko bai samu sharaɗi ba bai kawo abin da an ka sharɗanta in ka yi aiki a baka in baka yi ba ba a basuwa to shi ne saboda haka to tun da haka ne ba lada wa shirku shirkani shehu ya ce shirka kashi biyu ne a shirkul jali akwai shirka ta bayyane wal khafi akwai shirka ta ɓoye kama annal kuffara la tuqbalu amaluhum ya ce kamar yadda kafirai ba a karɓar ayyukansu almura'u na aidan la ya ƙabalu lahu ko la ya ƙabalu lahu ala ko ala ƙulubihim la ya ƙabalu lahu ala ƙulubihim kama an alkufar kamar dai da kafirai la tuqbalu amaluhum ba a karɓar ayyukansu su kafirai in sun yi aiki ba a karɓa almura'una su kuma su riya aidan kuma la ya qabalu Allahu ala qulubihim Allah bai karba bisa ga zukatansu inna Allaha ganiyun anil mushrikina Allah mawadaci ne daga mushrikai al'amalul mustaraku aikin da an kai shirka cikin laye ƙabaluhu Allah bai karɓa ta wal qalbul mustariku zuciya mai shirka la yadkhuluhu Allah bai shiganta eh wato idan ya zama akwai wani Allah cikin aikin to Allah sai ya bada bai gare Allahu agana sharikai ne shi yasa ake son ikhlasi wajen aiki idan ka sa wani Allah sai Allah ya ce na ban masa yana yana tsakanin karatu da ya ji wani tahe zai gyara murya ya daidaita batun kalkala sai ya yi kalkala ce sosai da wannan ya biyo sai ya ji ya yaba shikenan bayan ya gama sai an kai mai kashfi da karatun da ya faro har zuwa mutumin ne ya zo ga lada ta yi amma bakin sadda ya zo ya gyara murya ya yi na kwarai empty bakin inda ya wuce ya koma ga hali ne na karatu ga lada sai ce Allah ina ladar wanga tsakani ya ce ya baka ka gyara murya ka shirye ka da gargaje ka shirye kwancin kwana ka yi don ya san ka iya karatu shi yaba ya yaba shi Allah da ka to shi yasa kullun ikhlasul amali lillah shi ake so to mu je يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون
to waɗannan da cikin ayoyin da Allah ka yi mana hazari-hazari game da mu'amala da waɗanda ba musulmi ba musamman yahudu ya ayu halladina amanu ya kuma min la tattakhidhu kada ku riki bidanatan abokai asbiya a farantattu hum asdiqaukum alladhina ma tudlunahum ala asrarikum abinda abitana shine abokin da kaka faɗa mu asirinka abokai ma kashi kashi ne ai akwai wani sai dai ayi labarin duniya a sha shayi a tashi amma shi wani bitsana ne duk sirrinka kana iya faɗa mai to su ake ce ma bitsana to Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takhudhu bitsanatan min dunikum kada ku riƙi bitsana min dunikum kuma bayan ku ai min gairikum na waninku wato in za ku yi abokai kaf ku ɗauko wanda ba ku ba ya zama abokin sirrinku min al yahudu na yahudu wan nasara da nasara wal munafiqina da munafikai ko kusa la tusadiqul yahuda kada ku yi abuta da Yahudawa, walan nasara, kada ku yi abuta da nasara, walan munafiki na kada ku yi abuta da munafikai. Mu ne ummatu Muhammadin Allah ka faɗa mana haka. Kuma kaga abutar tana kai musulmi baro. Don duk abin da ka faruwa yanzu wanda ka shahuwar musulunci to ya ya haɗo da abutar da manya-manyan musulmin duniya kai da Yahudu. wani in ka ɓaci yahudu je kai kamar a kashe ka don ya abuta da su har yana ganin wajibi ne a yi abuta da su to Allah ya hana abuta da su tun da ɗaya walantar da ankal yahudu walan nasara hatta ta tami abin latahu walin na hudan lahi huwal huda wala in ta ba'ata a hawa ahun ba da ladi ja aka min al'ilmi ma laka min allahi min waliyin wala nasir Allah ya yi ta hadari hadari har abada yahudu da nasara ba za su yadda da kai ba su bi ka hatta tattabi a millatahum sai ka komo ga addininsu Allah ce hudar shari'a Allah ita a shari'a in ka bi su in ka bi su bisa ga kaddara nan Allah na magana da annabi Muhammad amma mu yake nuni ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi bayan ilimin da yazo maka malaka min Allah min waliyin wala nasir ba ka da wanda zai kare ka ga azaba Allah to shi yasa Allah kullum yana faɗa mana wannan aya tana daga cikin ayar da ka hana mu yin abuta da Yahudu da abuta da Nasara ba a hana mu'amala ta zahirin mu'amalar duniya ba amma dai su zama su ne bitsana waɗanda asirinmu na ƙarshe ga hannunsu yake yanzu mun gani kahin harkar gata taso inda an ka gwada shugaban amerika yana kallon ɗakin allah ana ɗawafi ya kalla ya ce ni wannan abin yana hirgita ni ya ce annabinsu ne ka horonsu da su zanka zuwa umra da hajji suna sallah suna taro ya ce amma za mu roƙi abokan hulɗar musu rage wanga taro wallahi na gani wato taron da ake arfa da wanda ake ɗakin Allah ana ɗawafi yana ba shi takaici yana ba shi haushi amma za su roƙi abokan hulɗarsu hulafa'una cewa su rage su ɗoki matakin rage wannan taro su abokansu mala ashiru wato abokansu waɗanda ya riƙe da ƙasar za su roƙe su a rage yawan ɗawafi a rage yawan umra a rage yawan hajji a rage yawan zuwa arfa shi mi an mamaki duk abin da ka faruwa to shi yasa to Allah ya hana mu shi yasa duk abin da mun ka gani abin da Allah ya hana mu ne muka aikata na zuƙo wa bala amrina tunda Allah ya hana mun bi to mu ɗanɗani kuɗan mu yau gashi muna son zuwa mu yi ɗawafi babu dama yau gashi muna son zuwa mu ziyarci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu dama ga mu mu yau muna son mu zo zawai shehu tijani babu dama muna son mu zo juma'a wurare da yawa babu dama me ya kawo muna wannan hulɗa da yahudu walantar da ankal yahudu walan nasara saboda haka ya ayyuhal ladina amanu takhudhu danatan min dunikum la tusadiqu al yahuda kada ku yi abuta da yahudawa walan nasara kada ku yi abuta da nasara walan munafiqina kada ku yi abuta da munafukai wala tattali'uhum ala asrarikum kuma kada ku tsinkayar da su a sirranku fa innahum a'da'un lakum inji Allah maƙiyanku ne inji Allah wala la ya'lunukum ba za su kasa muku ba khabalan ga bata al'amarinku la yuqsiruna lakum fil fasadi ba su gajartawa a wajen banna gare ku ku musulmi waddu suna gurin ma anittum da kun wahala la yuhibbuna illa ana takum ba husun komi sai a same ku cikin wahala ai mushaqqatukum wahala ku da'iman ko yaushe wa shiddatu darari da tsananin rashin lahiya fikum a cikin ku ba su muku fata alheri gashi nan asirrai ana ta bayyanawa yau ka ji an ce ga bala'in da an ka turo afirka yanzu yanzu ne ka kallon wani gari na fulawa wanda aka hidda roba ciki amma mun sha canye shi ba mu sani ba kwanaki na ga ana la'irabin coca cola ana faɗin akwai tumbin aladai a ciki to dumika wannan sakankan cewa da ba da dama ga maƙiyi shi zama abokin hulɗa amma da an doki matakai da duk wannan ba zai faru ba don haka an miƙa eh to sai dai da Allah shi yasa dole mu ɗanɗani wa bala amrina la yuhibbuna illa ana takum ba husun komai sai wahalaku na gani wata tana bayanin irin wada asashen turawa suka takura tattalin arzikin afirka su samu biliyoyin daloli a shekara su tura su yi amfani da su har tana mamaki to majalisar ɗinkin duniya aikin mi take yi abubuwa ne kuma ba abin da ya kawo mana wallahi ila sakankan cewa da barin musulunci in mun tsaya ga annabi muhammadu da alkurani shi mika faruwa amma sai ga kullum saboda kwaɗai saboda tsammani saboda su kurkucewa a yi abuta mu je mu sha banza to banza ta ki shawa da'ima wasu da tattare da tsanar rashin laye bikum a cikin ku a kadbadat zaharatul bagada'u haqiqa qiyayya ta bayyana al'adatu qiyayya lakum gare ku min afwahihim daga bakunan su abinda suke faɗa na ƙiyayya sun faɗi ma ga hili shugaban amerika kwanaki babu irin magana da bai ba ya ɓaci musulmi ya ɓaci baƙaƙe raggaye su kutattu marasa basira masu basira aladai da biri ba abinda wallahi bai faɗi ba kowa ya gani a duniya ya ce su da iliminsu da hikimarsu suka gyara amerika yana kuri yana faɗi babu irin ɓacin da bai yi muna ba wallahi mala ashiru amma ga munan mun laƙe kwata shi amerika to a ta yi albagaza'u al'adatu qiyya lakum gare ku mina fawahin daga bakunan su kullama takallamu duk sadda sun kai magana tafhamuna min kalamihim adawatahum lakum za ku fahimci qiyayyar su daga maganar su duk sadda sun ka buɗe baki sun ka yi magana akan ku sai kun ji ƙiyayya ta haito ga hili wa ma tukhfi suduruhum da kuma abin da zukatansu ta ɓoye min al'adawati na ƙiyayya eh wa ma tukhfi suduruhum abin da zukatansu suka ɓoye min al'adawati na ƙiyayya a kabar shi ya girma Eh, yanzu wannan zagin da suka yi da la'anan mu da ce muna raggaye su hutattu marasa basira masu basira alade masu hankalin birai da sauransu ko to duk wannan kaɗan ne abinda zuciyarsu ta ɓoye na ƙin musulunci da musulmi da baƙaƙe ya yi wannan shine cewa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati Allah ce to mu da mun bayyana muku ayoyi ala adawatihim bisa ga qiyayyasu in kuntum taqiluna in kuna hankali dalika in kuna hankalta haka fala tuwaluhum kada ku yi soyayya da su kaji shi Allah ya isar ya isar saboda haka in mun ji in kunne ya jiki ya tsira in ko ba muji to mai ta tahiya mu'amala dai tsakanin yahudu da musulmi ba ta kawo mu musulmi alheri har abada Allah har abada don Allah ya riga ya tabbatar lokaci ne mu ta yi
أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور shi yasa su ummatu muhammadin ba su da matsala irin barin qur'ani wallahi duk matsalar da ta zo gare mu to mu da kanmu mun ka jawo ta saboda mu mun ka bar nahajin da annabi muhammadu ya azam duk da yanzu akwai asirin da ya wuce wannan akwai shiryarsuwa da tambihi yanzu uba shafiqi wanda ka son ɗanai iyaka abin da zai faɗa masa kenan saboda haka annabi muhammadu ya bamu shi yasa tarakatu fikum ma in ma in tamassakatum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnata rasuli na ban muku abin da in ko rika shi har abada ba za ku bata ba littafin Allah da sunan Annabi Muhammad yanzu wannan nasiha babu nasihar da ta yi tsadatta tsakanin mu'amalan musulmi da Yahudawa da Nasara amma wallahi an take ta wallahi wannan karatun da muka yi wani jin yake kamar mun ridda don mi za a bata Yahudu don mi za a bata mi ruwa ne shi ya kwanta ya ga jini ya hison ya zanna kowa ka mutuwa ba shi mutu mala ashirin ya ba a yi kasashen nan a zo a kawo vaccination wanda mutane sun san bala'i ne ga musulmi da afirka amma a yi tsaye sai an wa musulmi shi in tashi yanzu ina tsoho in tahi makka a ce wai ban shiga makka sai an sa min polio polio shi mimi in mutuwa ta na isa mutuwa a bari in mutu mana a samu yara waɗanda su an da sauran rayuwa amma sai an sami don me don na ce maka zan zo sai da in dawo gida kuma su masu rike da garin sun yarda a samin a ja musulmi a kai shi wani wuri a gane zindir haihuwa watai don a yarda da yahudu kawo mana wannan walakanci da abuta da yahudawa shi yasa wallahi rashin bin karantarwa alkur'ani duk shi ya kawo mana wannan bala'i Allah shi muna magani muna roƙon Allah da adalci ne da karimci ne shi kawo muna ƙarshen walakancin da ka faruwa ga musulunci a duniya Allah shi kawo muna imamul mahadi shi yaye muna hukumomin banza waɗanda suka ɗaure ma banza gindi ana cin mutuncin musulunci Allah muna roƙonka bi fadlika wa adalika ka kawo muna imamul mahadi wanda kai yi alkawalin kawo shi a ƙarshen duniya don musulunci shi ɗaukaka lokaci yayi lokaci yayi wallahi musulunci ya walakantu ai ta kashin musulmi ba gaira ba saban mai kashi bai san dalili ba wanda aka kashi bai san dalili ba kuma a rasa mai maganin kashin nan duk duniya ƙasa ta ɗaura ɗamara ta share wasu ƙasashe gaba ɗaya ba mai magana musulunci ba walakancin da bai gani ba wallahi muna roƙon Allah lokaci yayi Allah don albarka annabi Muhammadu ka aiko mana Imamul Mahdi a cikin wannan shekarar dai don musulmi su samu yanci mu samu yan addinin mu kamar da ya kamata to shine wa kad bayyana lakum al-ayati Allah ya ce mun bayyana muku ayoyi in kuntum taqiluna in kuna da hankali zalika fala tuwaluhum yace saboda haka kada ku yi soyayya da su ha antum ga ku dai ula'i waɗanga tuhibbunahum kuna son su antum ku tuhibbunahum kuna son su almunafiqina kuna son munafikai wal yahudu kuna son yahudawa liqarabatihim minkum don kusancin su da ku wasadaqatihim da abuttassu allati ko yuthiruna kadhiban wadda suke zabura su don ƙarya abutta sai ka ji sarakunan ƙasashen musulmi suka abuta da manya-manyan yahudan duniya ka ji an ce yau ƙasan makka an buɗe wuraren caca an buɗe wuraren shan giya an buɗe wuraren shakatawa ga kusan ɗakin Allah mai alfarma kusan haramin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ba mai magana duniya ba wanda ya isa ya kamata Saudiya ta waye ta aji addinin annabi Muhammadu ta ɗauko shegantakan Yahudu a sa kusan haramin Allah shin misa Allah ba zai yi abin da ya ba dole wallahi abin da ka faruwa shi faru tunda an ci mutuncin Allah har suratu an ci mutuncin musulunci har ƙarshe dole abubuwa su faru ha antum ulai ga ku dai to yabbuna kuna son su ai antum to yabbuna kuna son su almunafiqina munafiqun wal yahudu kuna son su liqarabatihim minkum saboda kusancin su gare ku wa sadaqatuhum allati yuthiruna kadiban da da da da abutar da suke zabura suwa don ƙarya ba gaskiya ba ce wala yuhibbunakum amma su ba son ku wa hum la yuhibbunakum su ba son ku suka ba son ku suka ba limukhalafatikum limkhalafatihim lakum fid dini saboda sabanin su da addinin ku in gaskiya ne soyayya gaskiya ta su musulunta Trump ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk abin da mun gafarta bai amma wallahi bai hadi to sannan duk tadbirin da suka yi musulunci bakake to ina soyayya ba son ku suka yi ba tunda ba son addinin ku wala ya zalu na yi ƙatilunakum kuma ba za su gushe ba suna yakin ku hatta ya ruddukum an dinikum in sata'u sai sun mai sheku kumban musulunci in sun samu iko walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi millatahum yahudu da nasara ba za su yadda da kai ba sai ka bi addinin su hadhihi al'adawa la dawa alaha abadan yau ce kuma wannan adawa ba ta da magani har abada magani kawai ta batun su amma in dai wani abu ka gani shi an magani babu shi annabi salasala har ya bar duniya ya san halin yahudu to to shi yasa dinukum a inisa bawu walantar da ayyam ladawa alaha ba ta da magani abadan har abada wa tuminuna bil kitabi kuna imani da littafai kullihi dukkai ne bil kutubi kulliha da dukkan littafai wa hum la yu'minuna bi kitabikum duk wanda an musulmi ya yi imani da annabi isa ya yi imani da annabi musa bai da halin shi bakan magana akan ɗaya daga cikin annaban allah baki ɗaya la nufarriqu bayna ahadin minhum amma so nawa an kai katun na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in aka tada magana su daure mu wanda ya katun gindi kuma ai shiru a duniya in ma wata ƙasa ta ce za ta yi intiƙami ita ta zama ita waye a bari a ci mutuncin sayyidu rujudi sallallahu alaihi wasallam to amma mu musulmi duk duniya ba wanda ya sai faɗi kalma guda ta asha game da annabi isa ko annabi musa ko ɗaya daga cikin annaban allah saboda la nufar kuma na hadin minhum duk kowane mu da muka ganin girman annabi muhammadu mu girmama shi dole matsayinsa annabi sauran dukkan su kayansa ne dole mu girmama su amma su ba haka bane yuqatiluna wa tu'minuna bil kitabi kullihi kullaha wala wahum la yu'minuna bi kitabikum wa idza laqukum idan sun ka gamu da ku qalu su ce amanna mun imani wa idza khalaw in suka kadaita addu alaikum anamila sai su ciji yatsun su akan ku a tarafal asabi'i gehen farcin su idan haushi ya kai mutum haushi sai ya cije wai ne Allah to haka suka yi in kuka haɗu su ce ai tare muke amma da sun ba da bai sai su ce da yatsi don mi bala'i bai farma ba minar gaizu saboda hushi min shiddatal gadabi don tsananin hushi lima ya rauna don abin da suka gani min ita lafi ko na taruwar ku eh gashi mun haɗi haɗuwar da kuka yi ta dame su gashi ya haɗi ga hili ya ce babu abin da ka damu ne irin taron musulmi a baitullahi haram za su tambaya abokan hulɗar su a ɗauke matakin rage mutane gashi ga hili hada gayatun fil gadab yace wannan shi a tsananin hushi mutum ya ji jalisi kul ka ce mutu bi gaizukum ka ce ku mutu da hushinku ai ubqu alaihi ku tabbata bisa ga kanshi innal mauta ila al mauta har zuwa mutuwa walan tarau ma yasurrukum ba za ku ga abin da zai faranta muku rai ba abadan har abada fi ahlil imani ga mutanen imani wannan kuma alkawali ne na Allah eh walan yaj'al Allahu likafirina 'alal mu'minina sabila mu Allah dai ka faɗa wallahu mutimmun nurahu walau kara al kafirun shi yasa sanda duk sun kai tadbiri innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan abinda a farin cikin mu Allah da kan shi a tsaye ga kare addini ne amma wallahi da halin mu ne da tuni musulunci ya tafi inna la haqiqa Allah alimun masani ne bi zati sudur da abinda a cikin zukata ay da mafil qulubi da abinda a cikin zukata wa minhum ma yadmaru haula'i Allah ya san abinda waɗannan ka boyewa na kin musulunci da musulmi Allah shi muna magani ana ishara lokaci yayi saboda haka nan zamu aje abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada ce wannan mun kai kure Allah shiga harsha mana بعد رسالة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم لكل من إلينا أحسن وجازي أن على سنة اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيره اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد